الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha biyar ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafinmu na a wiqayatul insan min aljinn wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bani hafizahullahu ta'ala idan ba manta ba a jiya mana karatu ne har yanzu a cikin fasali na biyar a gabar da muke bayani game da madakhilu shaitan mana cikin kuma a lamba ta biyu daga cikin a madakhil shaitan din shine al-ghadab malai mana bayani cewa ɗaya daga cikin hanyoyi da shaitan kan shigowa ɗaya daga cikin mu domin ya ga yasa abin da bai ya ga yasa shi yayi abin da bai daidai ba shine fushi domin tsaya ne a daidai hadisin bazar wanda ya rawaito daga anas dan malik Allah kara masa yarda wanda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yaga wasu mutane suna kokawa ya tambaye su me suke suka ce ai wane ne Allah ya bashi karfi da jarumta duk wanda ya tare shi kokawa a cikin sai ya kada shi annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce musu bana shirye da ku akan wanda ya fi wannan karfi ba shi ne ce musu mutumin da wani mutum ya masa magana da abin da zai fusata shi ya sa shi fushi amma sai ya gimtse fushinsa ya ƙi yadda ya amfani da wannan fushin wajen ya gaye abin da bai dace ba saboda haka sai ya samu riba biyu na farko shi ne ya rinjaye shaidanin kansa da kansa na biyu kuma ya rinjaye shaidanin wancan ɗan uwan nasa to a wannan hadisi muka dakata za mu ɗora insha Allah ta'ala malai ce fal quwwatul haqiqiyatu هي التحكم في النفس عند الغضب malai sai ƙarfi na gaske idan kana neman ƙarfin da ake bukata shine mutum ya iya control ɗin ransa lokacin da ya fushi wannan shine ƙarfin da ake bukata fala yantiqu bi su'in wala yatalaffazu bi fuhshi ba zai farci da mummunan abu ba ba kuma zai lafazi da alfasha ba lokacin da ya fushi wala yumdi ghaidahu ba zai kuma yadda wannan fashin nasa ya zarce ya kai shi zuwa ga abin da bai kamata ba kama kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa domin nusashe da mu da jan hankalinmu game da haka ya ce laisa shadidu bisura'ati laisa shadidu bisura'ati bi fathin ra'i ina fata an fahimta yawa ba mai ƙarfi ba ne wanda yake yawan kada mutane ba shi ne mai ƙarfi ba amma innama shadidu idan kana neman mai tsananin ƙarfi allazi yamliku nafsahu shine wanda yake iya mallakar ransa yayi control din zuciyarsa ya haifar da yanayi mai kyau a gangan jikinsa inda al-ghadab lokacin da ya fushi to wannan a ma'auni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana neman mai karfi shine mai karfi wannan ba mutumin da yake mai karfin jiki wanda duk wanda suke fada da shi zai buge shi ba wannan ba shine mai karfi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutumin da ke iya mallakar ransa lokacin da ya fushi wannan shi ake kira mai karfi wannan hadisi yan uwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda malam wahid yace السرعة bi dhammi sadi wa fathi ra'i idan ka ce as-sura'atu da yi wa dadun din nan dhamma ra'un kuma sai ke mata fataha kaga as-sura kenan ko ma'anarsa shine allazi yasriqu an-nasa wa yaghlibuhum shine wanda yake kayar da mutane kuma yake samun galaba akan su wa huwa al-maqsud huna mala yace kuma shine abinda muke nufi a wannan hadisi kuma shine abinda muke tattaunawa akan sa yace wa amma sur'atu amma idan ka ce as-sur raw din ne sai ka daure ta maimakon fataha to ma'ana ta canza ina ba ta fahimta lokacin da kai wa raw din nan daure ka sakkana ta to a lokacin sai ma'anar ta canza me zai kasance bi sukunin ra'i da yi wa raw din nan sukuni fa huwa ad-da'if alladhi yasra'u yasra'uhu an-nasu wa ya galibunahu shi ne mai raunin da mutane suke kayar da shi shi kuma suke cin galaba a kansa kun ga ma'anar tattalin idan ka ce asura mai ƙarfi asur mai rauni rauni ne kawai raba su larabci kenan walidhalika رغب النبي صلى الله عليه وسلم في كظم في كظم الغيب wa tarkil ghadab malai ta shi sa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kwadaitar ya ja hankali game da duk yadda mutum zai duk yadda dan adam zai ya ga ya koyi yadda zai haɗiye fushinsa yadda zai shanye fushinsa wa tarkil ghadab da kuma barin yin fushi a lokacin da ya dace fa an abi darda sai malai ka mana hadisi daga sahabi abi darda radiyallahu anhu Allah ƙara masa yarda ƙale ce ƙala rasulun da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dullani ala amalin ya rasulullah shiryar da ni zuwa ga wani aiki yudkhilu nil jannata wanda wannan aikin zai kai ni zuwa ga shiga aljanna ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai masa la taghdab wa lakal janna kada kai fushi zaka samu aljanna eh kada ka fushi ka iya control din zuciyarka sai ka samu aljanna wannan hadisi sahihi ne al-hafiz al-munziri ya fitar da shi haka na imam at-tabari ya kawo shi da da isnadai guda biyu ɗayan su mai inganci ne al-sheikh muhammad nasiruddin albani ya inganta hadisin a cikin sahihul jami' sannan ya dingina shi zuwa ga abid duniya da imam at-tabarani hadisin ingantacce ne kamar yadda malam ya bayani a nan wajen hakanan wa an abi hurairah radiyallahu anhu sahabi abu hurairah Allah ya madaukakin sarki ya kara masa yarda ya rawaito hadisi yace anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini wani mutum yace da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya rasulullahi mun wasiya qala sai annabi ce masa la taghdab kada kai fushi faraddada miraran ya ƙara maimaita masa tambayar annabi ya ce masa kada kai fushi kada kai fushi kada kai fushi duk lokacin da ya maimaita tambayar sai annabi ya ce masa kada kai fushi ita kadai ce amsar daga wannan annabi bai ƙara masa komai ba wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Ahmad dan Hanbal wa zada Ahmad fi riwayatin Imam Ahmad ya ƙara a tasar wayar qala ar-rajul shi wannan sahabi da ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce masa kada ka fushi sai ya ce fa fakkartu hina qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ma qala yace sai na tsaya nayi tsam nayi tunani lokacin da naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa abin da ya faɗa game da fushi duk lokacin da na tambaye shi na ce ya rasulullah kai mun wasiya yace mun kada ka fushi yi mun wasiya kada ka fushi yace to sai na tsaya nayi tunani na duba ya ce fa'izal gababu sai na gane na fahimci cewa a shefushi ya jima'u sharra kullahu yana tattara dukkanin wani sharrin da baka tsammani in ji wannan sahabi Allah ƙara masa yarda kuma haka yake uwa duk wani sharri da ka sani fushi yakan iya ɗaukar mutum da ƙafarsa ya kai shi zuwa gare shi saboda haka dole uwa sai mun koyar da za mu a control ɗin fushinmu musamman lokacin da wani abin ya dugun zuma mu وعن عبد الله بن عمرو قال هكذا انكر wannan hadisi daga عبد الله بن عمرو yace sa'ala rajul sa'ala rajul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ma za yubaiduni min ghadabillah ya rasulullahi menene zai nisanta ni daga fushin Allah madaukakin sarki qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta masa la taghdab kada kai fushi al hafiz al iraqi al hafiz al iraqi ya fada yace rawahu tabarani fi makarim al akhlaq imam at-tabari tabarani rawaitu a cikin makarim al akhlaq wa ibn abd al bar fi at-tamhid da babban malami ibn abd al bar an-namari a cikin littafin at-tamhidu لما في الموطا من المآل والأسانيد بإسناد حسن لإسناد ونديك حسن سمالت ولا يمكن ولا يمكن لآدمي معتدل بذات يبا ولكن ولا يمكن لآدمي معتدل بذات يبا بأبدي مي يبا قد أن أدم عندك معتدل الخلق مي ديدي تتيت طبيعة أن يتخلى عن غزيرة الغضب التي عليها جبلة بذات يبا قدم متمن ديك أن أدم نيكما أبي أسد دي تتياتي بي bai kasance daga cikin mutanen da ɗabi'arsa ta canza daga ta ɗan adam ba kamar mutumin da ya samu taɓin hankali ko abin da ya kama da haka kaga shi wannan ɗabi'arsa ba ta yi daidai da ta sauran ɗan adam ba amma in dai mutum kana nan a matsayinka na mai hankali ɗan adam to babu yadda za a yi mutum ya kasance ya raba kansa da ɗabi'a ta fushi wacce a kanta Allah maɗaukakin sarki ya ne ya gina shi duk ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da wasu ɗabi'u mutum yana yin farin ciki ɗabi'a ce yana yin baƙin ciki ɗabi'a ce yana jin haushi ɗabi'a ce yana kaza za su abubuwa da dama ɗabi'a ce wacce Allah yake halitta mutane da su wa biha tubi'a da kuma wannan ɗabi'ar Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi walakin malai ce sai dai abin da yake عليه أن يقطع الآثار المحيجة الغضب كعزة النفس والكبر وغير ذلك malai ta sai dai abin da ya kamata mutum ya lura shi ne ya yi ƙoƙarin yanke duk wani dalili da wani abin da zai ingiza shi zuwa fushinsa ya rinka ƙaruwa duk abin da ka san fushi zai rinka zama maka ƙaruwa fushi ko haifuwar fushin ta iya ƙoƙari ka kauce mata sai malai ba da misali ce ka izzatin nafs kamar mutum ya rinka jin izzar shi wani ne a cikin mutane to lokacin da kake ji kai wani ne a cikin mutane abu kaɗan zai fusata ta eh kai da kake ji kai wani ne shi kuma a wajensa kai ba kowa ba ne shi sa da ya maka abu sai ka fusata wal kibar haka nan mutumin da yake da girman kai to shi ma zai rinka jin shi wani ne a cikin mutane yana da wata kima ko wani abu na musamman saboda haka abin da bai kai ya kawo ba sai ya fasata shi saboda haka sai ya fushi amma idan kai ƙasa da kanka ka ɗauka a cikin mutane kai ba kowa bane to ko da mutum yayi maka abu sai ka ji dama sai ka ji dama menene a ciki dama dama maka ɗauki kanka komai ba balle ya bata maka rai ina fata fahimta yan uwa to abin da malai yake nuna mana kenan cewa ghairi zalik da dukkanin wani abin da ka san zai kai ka zuwa ga haɓaka maka fushinka ko kuma dawo maka yawan fushi a cikin mutane sai ka guje masa qala ali ibn zaid bala yace ali ibn zaid yace aghlab rajul min quraish li umar bin abd al-aziz al-qawl fa qala umar wani mutum daga cikin quraishawa ya zo wajen umar ibn abd ibn abd al-aziz ɗaya daga cikin khalifofi na musulmi saboda haka sai ya kausa masa magana ya gaya masa maganganu baka ya marasa daɗi faƙala umar sai umar ɗan abdulaziz ya ce da shi aratta an yastafizza ne shaitanu li'izzati sultan ya ce abinda ka so shi ne ka so shaitan ya samu dama a kaina saboda daman mulki da nake da ita ka zo ka gaggayan baƙaƙen maganganu marasa daɗi ni shugaba ne yanzu na duniya gaba ɗaya idan na ce a yi waje da kai za a yi waje da kai idan na ce a yanka ka yanka ka za a yi to ka so shaidan ya min tasiri saboda izzan mulki da buwaya da nake ji da ita in sa ai maka abin da ba daidai ba shine abin da ka so shaidan ya samu dama a kaina akan fa analu minka al-yawm ma tanaluhu minni ghaban saboda ka sai in sa ai maka abin da ba daidai ba yau a duniya kenan kai kuma sai ka samu dama a kaina a gobe kiyama kenan idan Allah ya tashi kisasi ina fata an fahimta kun ga ya fahimce shi kenan idan nasa aka ɗauki mataki akan ka aka zalunce ka aka yi maka abin da ya fi ƙarfin kai abin da kai mun to ranar tashin alƙiyama gobe Allah maɗaukakin sarki zai saka maka ni yau ina da dama a kanka saboda haka na sa an maka gobe kuma ina da dama Allah maɗaukakin sarki yake da dama sannan kuma akwai haƙƙinka a kaina sai Allah ya tira haƙƙinka da na ci ya ba ka kayanka to a lokacin kuma bani da abin da zan biya ka lada ne ko alhaki yace to saboda haka ba zan bi ta taka ba yace insari rahimakallah yace je ka Allah ya maka rahama ba komai da fata fahimta ko shikenan kawai zan sanya wuce ya fahimci inda ya dusa ma'ana ta kalla da kyau akwai mutanen akwai mutanen da basu kai kimar ka ba basu kai darajar ka ba akwai mutanen da ƙasa suke da kai sosai ka wuce su ta kowane bangare a rayuwa to irin wannan galibi za ga suna kokari su ci mutuncinka an fahimta suna kokari su yi maka abin da ba daidai ba domin me domin kai idan ka tashi tsaukar falsatin da sama kake da shi za ka yi masa abin da ya fi nasa to ka'idar kisasi ko a wajen Allah madaukakin sarki duk lokacin da aka samu matsala tsakanin mutum biyu kai min ne maka to Allah madaukakin sarki ba zai ba abin a ce ai wanwan shikenan kamar yadda ake faɗa a duniya ba ai wanwan kai mun shikenan a'a a wajen Allah wallahi kuwa ba haka bane idan Allah ya tashi kiyama ya tashi kiyama sai an dawo da wannan fefan an ƙara yin hukunci yadda za a yi hukuncin kuma shine kai abin da kai masa sai a duba a gani daidai yake da nasa idan daidai ne babu wanda yake bin wani shikenan sai Allah madaukakin sarki ce kowa yi a wannan kabiya kenan idan kuma ba daidai bane naka ya dara nasa to sai an dauki abin da ya dara din an biya shi idan kuma shi ne na sai ɗara sai an ɗauki abinda shi ma ya ɗara ɗin sai ya biya shi don kuwa an fahimta haka al'amarin yake saboda ka yanzu misali ka ce wane ya zage ka haka ne ya zage ka sai karama shi ya zage ka da kalma ɗaya kai kuma sai ka zage shi da kalma biyu an fahimta a fahimci wannan da kyau yan uwa zagi kawai Allah madaukakin sarki ya cewa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wadda za a sayyatin sayyatu idan aka maka hukuba ka yi hukuba da irin ba ka Allah ya ce ba misiliya aka ce ba misiliya aka ce a cikin ayar ba misiliya aka ce mai misiliya daidai wa daida bi misli ma uqibtum bihi fata za a sayyatu sayyatu misliha haka Allah madaukakin sarki ya faɗa so da ka daidai wa daida idan ya zage ka yace kaza dinka sai ka ce kaza kaza kaza dinka an fahimta to wannan dan kaza-kaza da ka ƙara idan Allah ya tashi kiyama sai ya ɗebi ladan ka an bashi wancan iya abin da kai zai a fanshi ƙarin kuma da kai wallahi ta ɗauki ladan ka an bashi an fahimta yan uwa haka al'amarin yake haka al'amarin yake to shi sa idan mutum yayi kokarin fusata ka kai abin da ba daidai ba sai ka dinga kallon irin wannan idan ka tashi rama zaka iya ramawa daidai abin da ya maka shine abin da ya kamata ka kalla eh wani zai iya cewa ai tunda shari'a ta ban dama rama shi ne yace idan ka tashi ramawa zaka iya ramawa daidai wa daida irin abin da ya maka idan eh haka ne to shikenan in kuma ka san zaka iya ketare iyaka to kada kai dan matsala zaka dawo kanka Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan asar din a malam ya ciro shi ne a cikin littafin adabud dini wad dunya adabud dini wad dunya malam yace taskinul ghadab ta wacce hanya ya kamata mu bi domin kwantar da fushinmu lokacin da ya tashi fa'iza gabiba duk lokacin da mutum ya yi fushi fa'alaihi ayyu sakina gababahu to ya waje ba a kansa ya ƙoƙari duk wata hanyar da zai yaga ya kwantar da fushinsa ya yi wa yi hudi umin fauratihi ya kuma ƙoƙarin yayyafa wa wannan zafin zuciyar nasa ruwa ya kau da shi sai ba la cewa zalika bi iddati umurin hakan ko zai yi ne ta wasu al'amura masu zuwa zaka iya kwantar da fushinka ka yayyafawa wannan zafin zuciyar naka ruwa ta wasu hanyoyi ga su kamar haka al'awwal hanya ta farko ay yasta'idha billahi minash shaitanir rajim yan uwa duk lokacin da mutum yayi fushi hankalinsa ya tashi to ya ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim eh a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tamimitawa insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya tafi masa da fushin sa zamu zo mu ji insha Allah ta'ala sai malai kawo mana hadisi kai tsaye yace fa an sal Sulaiman ibn Surad radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Sulaiman ibn Surad Allah ya kara masa yarda yace istabba rajulani inda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu sun yi zagegeniya a wajen annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wannan na zagin wannan wannan na zagin wannan ma'ana faɗa suke yi kenan a gaban annabi faja'ala ahaduhuma yaghdibu sai annabi ya ga ɗaya daga cikin su ya fi fusata yayi fushi irin fushin da ya wuce ka'ida annabi ya hangi haka tunda duk lokacin da mutum biyu suke faɗa ai kowa zai fushi amma me yasa aka ware ɗaya saboda fushinsa ya fana ɗaya ya yi fushi sosai wa ya hamur wajuhu fuskarsa ta yi jajawur ta kaɗa kun san farin mutum galibi idan ya fushi sai ga fuskarsa ta yi ja watan tafihu audajuhu haka nan jijiyarsa ta wuya ta kumbura nan jijiyarsa ta wuya ta kumburo duk alamun fushi ne فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال سي النبي tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kalle shi ga halin da yake ciki sai ce da wanda suke tare da shi ba shi ya gaya mutum da su suna gefe suna abin sai annabi ya gaya wanda suke tare da shi sai ce inni la a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib annabi ya ce na san wata kalma da wannan wanda ke cikin halin fushin fuskar ce da jijiyoyinsa suka kumbara zai faɗe ta annabi ya ce da abin da yake ji na fushin nan ya tafi ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan fa qama ila fa qama ila ar-rajul mimman sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala shikenan kawai sai ɗaya daga cikin mutanen da suka ji wannan abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa saboda so dan uwansa alkhairi sai sauri ya tashi zuwa ga wancan mai fushin sai ya je ce masa hal tadri ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anifan shin ka ji abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a kanka ɗazu lokacin da kai fushin nan ƙala la sai ce ban sani ba ƙala sai ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce inni la a'lam kalimatan haƙiƙa na san wata kalma law qalaha da a ce wancan zai faɗe ta la zahaba ma yajidu da anhu ma yajidu da abin da yake ji na fushi ya tafi gabarinsa kalmar ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine mutum yayi ta'awili faƙalar rajulu sai shi mutumin da ya fi shin aka zo aka gaya masa abinda annabi ya faɗa a kansa sai ce a majalunin tarani mahaukaci na zama kaga na zama mahaukaci da aka cin sai a uzu billahi na ba ta abin ba zai faɗa ba ke ba zai faɗa ba ana kawo irin waɗannan ana kawo wannan hadisi daga cikin hadisan da malamai suke bayani wajen munin munin mayar da maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce maka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kaza ka mayar da maganar ka juyar da ita wannan bala'i ne da masifa a rayuwa wallahi ko da mutum bai ga wani abu a yanzu ba to yake yayi haɗuwarsa da Allah madaukakin sarki dan Allah madaukakin sarki da yawa yakan yi mana talala ya rabu da mu mu ta aikata abin da muke so amma duk lokacin da mutum ya je gaban Allah madaukakin sarki wallahi ba zai ji daɗi ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna allaha la yumli lizalimi Allah madaukakin sarki ya karrabu da azzalimi mai kauce wa dokokin Allah da manzon sa ta abin da ya ga dama hatta idza akhadahu lam yuflit amma in ya sake Allah ya damke shi ya kama shi wallahi ba mai kwatarsa ba mai kwatarsa to shi sa duk lokacin da aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce abu kaza to ka sallama zuciyarka ta yadda ka ji ka yadda da abin ko da ba za ka iya aikatawa ba rashin aikatawarka ka yadda a matsayin gajiyawarka ne da kasawarka ta ɗan adam amma ɗan uwa ka buɗe baki kai magana a kai wannan zai kai ka zuwa ga kafirci wallahi ɗan uwa mu kiyaye irin waɗannan abubuwan wannan abin da za ka yi na mayar da maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kai mutum zuwa ga fita daga addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu abinda Allah maɗaukakin sarki ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na sai Allah kashe ce fa ulaika humul muflihun kadai zancen mu'minai yadda yake duk lokacin da aka ce ku zo zuwa ga Allah da manzansa za su yi wani hukunci akan ku za su faɗi wani abu akan ku to babban abin da yake ga mumini zaka ji ya ce sami'ina mun ji wa tsana mun yarda mun yarda kuma mun bi shikenan sai Allah ya ce irin waɗannan su ne masu rabauta kaga wanda ba su haka ba fa suna cikin wanda ba su rabauta ba to wannan mutumi da aga masa sai ya ce sai ya ga ɗaya da abokin nasa ya ce to mahaukaci ne ni zaka ce na ce a'udhu billahi to ƴan uwa abu na farko da ya kamata mu kiyaye shine duk lokacin da fushi ya tasiri akan mutum ya ta ta'awizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun sai ce me fasta'iz billah duk lokacin da shaitan ya zungure ka ya dan taba ka to sai Allah madaukakin sarki ya ba mu sirrin tunda shi ya halitta shaitan ya san halin sa sai ya ce fasta'iz billahi ta ta'awizi ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaitan saboda shi kullum abin da yake bukata kina a kaucewa Allah madaukakin sarki afani na biyu ayyata zakara shi wanda ya fushin ya kokari ya rinka tuna sawaba kazmil ghaizi wa ajrihi alazim ladan da mai gimtse fushi yake samu da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya tanadan masa na lada mai yawa mutum ya rika tana wannan duk lokacin da mutum ya fushi ya gimtse fushinsa to akwai lada mai tarin yawa da Allah madaukakin sarki ya tanadan masa mutum ya rika tana irin waɗannan abubuwa mala yace fa yakzima ghaydahu raghbatan fi ma inda Allah ta'ala sai mutun yayi kokari iyakacin iyawarsa ya gimtse fushinsa dan neman abin da ke wajen Allah madaukakin sarki na lada mala yace fa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace hakika annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace ma min jur'atin babu wani abun kwankwada jura kamar shine haɗe abu kwankwadar abu babu wani abin da mutum zai haɗiye ko ya kwankwade shi a'zam ajran inda Allah da yafi lada a wajen Allah madaukakin sarki idan mutum ya haɗiye shi min jur'ati ghaibin kadamaha abdun ibtigha'a wajh Allah ibtigha'a wajh Allah kamar fushin da mutum zai haɗiye shi lokacin da aka fusata shi ya haɗiye shi ne saboda Allah don neman yarda Allah maɗaukakin sarki to babu wani abin haɗiya da ya fi lada a wajen Allah maɗaukakin sarki wani mutum ya haɗiye fushin da aka fusata shi saboda Allah maɗaukakin sarki wannan hadisi rahu ibnu majah ibnu majah ya fitar da shi qala al-munziri imam al-munziri yace wa ruwatuhu muhtajjun bihim fi sahih marwaitan hadisin ana yin hujja da su a cikin littafin imam al-bukhari as-sahihi nasa وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة كلهم من طريق عبد الرحيم ابن ميمون هكذا الإمام أبو داود دا إمام الترمذي دا ابن ماجة دكا نوسى سرويتو تهنير عبد الرحيم ابن ميمون عن سهل بن معاذ دا سهل أم معاذ أم معاذ بن عنس رضي الله عنه daga mu'az dan Anas Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi kira da aminci tsara tabbata hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace man kazama ghaidan wanda duke iya hadiye fushi huwa qadirun ala ayyun fidahu yana da ikon da zai zartar da wannan fushin idan mutum zai daukan zai daukan sa akan abin da aka masa yana da ikon da zai yi amma sai ya hadiye shi saboda Allah annabi ya ce da'ahu Allah subhanahu ala ru'usil khalaiqi sai lokacin da Allah madaukakin sarki ta shi kiyamarsa dukkanin al'ummar duniya tun daga na farko har na ƙarshe sun tare gaba daya sai Allah madaukakin sarki ya sa a kirayi sunansa shi wannan mutum hatta yukhayyirahu Allah min al-huri aini ma sha a ce masa ya je cikin aljanna ya zabi matan aljanna wanda ya ga dama ya rayu da su ina fata an fahimta da wannan shine abin da za a yi masa don mutumin da ya iya haɗe fushi a lokacin da yake da ikon zartar da shi annabi ya ce Allah madaukakin sarki zai kiraye shi ala ru'usil khalaiq akan dukkanin al'umma ta duniya gaba daya a gaban su Allah zai kiraye shi da ce masa je ya zabi matan aljanna hurul ain duk wacce ga dama a cikin je zaba Allah madaukakin sarki ya bashi to kaga kuwa duk wanda aka ce zabi matan aljanna ina zai shiga kenan aljanna ta za a ce dan wuta ko wanda ba a cikin aljanna ki a ce zai zaɓi matan aljanna za ta yi ba za ta yi ba wannan hadisi a malaiti hadisi ne hasan al'imam abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul adab babu man ka zama gaizan haka nan imam turmuzi ya fitar da shi a cikin kitabul birri wasila ibn maja ya fitar da shi a cikin kitabul zuhud imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad الشيخ محمد ناصر بن الباني يا حسن شيء cikin sahihul jami yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala na'am na'am to ni na babu gaskiya eh lamba ta daya a cikin a ƙasa ne a ƙasa da mutafakon alayhi na gani ni ana muttafaqun alayhi mara wal magana kan eh shine da ai hadisin ne da aka rawaito ya faɗo wanda rawaito shi ina ji shine ko muttafaqun alaihi yace hadisi ne da bukhari da muslim sun hada akan sa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 648 a cikin kitabul adab babu ma yunha min as-sabb wal la'ab babin da ke bayani akan an hana zagi da kuma la'anta yace imam muslim ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 26 da goma 2610 afwan a cikin kitabul birr wasila babu fadli man yamliku nafsahu inda al-ghadab shine lamba ta ɗayan ko yawa to wannan da shine Allah ya samu dace insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu tashi lamba ta uku ko kuma abu na uku daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum wajen ya hana fushin sa yin tasiri abinda muka faɗi daidai Allah ya ba